الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى za mu tashi babin da maliki cewa babi babu salatil janaza haka ne? Mm. babi da zai magana akan sallah ta gawa masiru kullu hayyin makomar dummelin washi idan za mu tsaya mu wasu sallah haka wata rana wasu za su tsaya mu wasu mana Allah ruha mana asiri wa salatul janazati fardun alal kifayati mali ce sallar gawa farilla ce alal kifaya akan wakilci imana akan kambaci shine kifaya idan wasu suka yi to ta sabka akan wasu yanzu misali mutum ne ya mutu sai kowa ya kyale shi shiga rakashi to Allah sai ya kama kowannan da laihin rishin kulawa da wannan gawa amma idan aka samu wani adadi a cikin musulmai suka tashi suka je suka suka yi abin da ya kamata to mu kuma sauran da bamu yi ba Allah ba zai kama mu wani shake ni da fardun Allah kifaya ganaitum jayyid mali ce wa arkanuha arba'atun sannan kuma ita sallar gawa tana da rukunai guda hudu rukuni na farko anniyatu dole ne mutum ya yi niyya rukuni na biyu wa arba'u takbiratin mutum ya yi kabarbari guda hudu wa du'a'u bainahunna rukuni na uku shine yin adda tsakanin waɗannan kabarbarin mali ce salamu da sallama da mutum zai yi sannan kuma a cikin waɗannan kabarbarin wa ya du'u bi ma ta yassara ya yi addu'a gwargwadon abin da ya sauwaka wastahsan ibn abi zaidin fi risalatihi an ya kula ibn abi zaid alkirawani ya so a cikin addo'in na idan mutum zai ya karanta kamar haka an ya kula mutum ya ce alhamdulillahi lalzi a mata wa ahya godiya ta tabbata ga allan da yake kashewa yake rayawa walhamdulillahi lalzi yuhyil mauta godiya ta tabbata ga allan da yake rayar da matattu lahul azamatu wal kibariya'u girma nashi ne wal kibariya'u da jijji da kai shi ma duka na allah ne wal mulku mulki nashi ne wal qudratu da qudura ikon yin abu shi ma nashi ne wasana'u kuma dole a mushi godiya ya abshiran ɗaya daga cikin ku kuma dole ku gode dole ku yi yabo ku yi jinjina ga Allah subhanahu wata'ala wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin ya ubangiji ka yi tsira da aminci akan annabi muhammad da iyalin gidan annabi muhammad su ne ahalul baiti kama sallaita kamar yadda ka yi tsira ka yi salati wa rahimta ka yi rahama wa barakta ka yi albarka ala ibrahim akan annabi ibrahim haka allah ka yi shi akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wa ala ali ibrahim fil alamin a cikin sauran talikan halittu gaba daya Allah ka albarkanci gidan annabi ibrahim to haka Allah ka albarkanci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam innaka dalle Allah kai kai ne hamidun abun godiya majidun abun girmamawa Allahumma ya Allah innahu abduka wannan mutumin da ya mutu bawanka ne wabnu abdika haka kuma ɗan bawanka ne wabnu amatika ɗan baiwarka ne saboda ai shi wanda ya mutu na iya da uwa iya da uba ko ba gaba yawwa ai hoshi aka yi ba san wata ya ci da bai hado an ta halaktahu Allah kai ka halicce shi wa razaqtahu Allah kai ka arzuta shi da rayuwar da har yazo ya rayu ma yanzu gashi ya mutu har mun zo muna fama mu mushi mu mushi sallah wa anta amattahu Allah kai ka kashe shi wa anta tuhyihi Allah kai za ka rayar da shi kuma anta a'lamu bi sirrihi wa alaniyatihi Allah kai ka san meye wa abinda wannan bawan naka yake aikatawa a sirrance wa alaniyati Allah kai kasa abin da yake aikatawa a bayyane saboda babu wanda ya san dan adam haƙiƙanin sani sai wa sai Allah da yanda za ka ga a idanka Allah kana ga kai nagartacce ne to Allah kaɗai sani eh kai dai kana kyauta mashi tsammani amma haƙiƙanin katkat haka nan ne wannan kuma sai Allah ji'inaka Allah ga mu mun iso gare ka alaikum salam shufa'a lahu muna masu nema mushi ceto fa shafi'na fihi Allah ka ba mu daman ceton shi salam ta hanyar abin da ya shahi yi mushi addu'a da abin da ya shahi samun rahama Allah ka ba mu ceton shi Allahumma inna ya ubangiji mu nastajiru muna neman ɗauki kenan muna muna makwabtakar bi habli jiwarika da igiyar makwabtaka da kai saboda shi wanda mutumin ya mutu duk wanda ya mutu ya ke cewa ya koma gawa ya koma ga Allah kun gane shine ya ubangiji muna roƙonka bi habli jiwarika da igiyar makwabtakanka kasancewar ya koma zuwa gare ka jiwarika lahu innaka zuwa fa'in wa zimma Allah kai ma'abucin cikawa ne sannan kuma da kiyaye alkawali Allah ka ji kanshi ka mushi rahama sallar da ake mutu in ya mutu ana nema mushi gahara ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala mazala sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya mutu aka yi dacen mutum arba'in suka tsaye a bayan suka mishi sallah kuma ana so a sallar ne zaman to a yi sahu guda uku ko da misali mutum goma za su mishi wannan sallar to zaman to sahun da za a yi a jazza shi a ciccira shi zama sahu kamar guda uku ana so sahun ya zama ya zama guda uku hakan iya da muhimmanci kamar yadda zuwa cikin hadisi iya cikin a cikin ahkamul janaiz Allahumma alaikum salam qihi Allah ka kare shi min fitnatil qabri Allah ka kane ka kare shi daga fitinar fitinar kabari wa min azabi jahannam Allah ka kare shi daga azabar wuta jahannama Allahumma ya Allah zo daga nan ga wani dutse na Allahumma ghfir lahu Allah ka gafarta mushi warhamhu Allah ka mushi rahama wa'fu anhu Allah ka yahi kai yahiya a gare shi wa'afihi Allah ka bashi lahiya ya mutu lahiya me za bashi eh mutumin da ya mutu lahiya me za bashi lahiya shine Allah kare shi daga azaba eh kuma ai daga ya mutu ma ya warke in dai da aljanna ne duk cutar da yake fama da ita wa akrim nuzulahu ya ubangiji ka karrama masabkin wannan bawan naka wa wassi madkhalahu Allah ka yalwata mashigar wannan bawan naka wa ghsiluhu bima'in Allah ka wanke shi tas da ruwa wa thaljin da kankara wa baradin da kankara kuma wa naqqihi Allah ka tsarkake shi mina zunubi daga zunubai wal khataya daga kusakurai kama yunaqqa thawbul abyad min ad-danas kamar yadda ake tsarkake athawbul abyad bi ma'ana horin kaya riga fara idan ta misali dauda ya kama ta aka samu wani soklin mai kaihi aka sa mata me take sai ta wutar tasko to Allah ka wanke wannan bawan naka tas alaikum salam daga zunubai wa abdilhu ya ubangiji ka masanya mushi daran gida khairan min darihi sama mafi alheri da gidan da ya bari nan ya ba- ya bar gidan duniya ba ai shi yasa ubangiji ke cewa su waɗanda suka yi imani wala khawfun alaihim wala hum yahzanun ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun suwaye allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah haka waɗannan mutanen Allah subhanahu wata'ala yake cewa kansu la khawfun alaihim babu tsoro a tare da su game da abin da suka bari a baya harakan da ya shahi gidan duniya Allah zai jibantan musu lamarin abin da suka bari wallahu ya tawalla salihin Allah shi yake jibintan lamarin managarci shi duk kokarin da ake mutum ya zama na kirki idan ka zama na kirki to Allah da kanshi zai jibinci al'amarinka la khawfun alaik ba wani tsoro a gare ka diyan da ka bari a iyalinka da ka bari matanka da ka bari Allah zai jibanci lamarinsu inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala duk wanda ya kyautata to Allah baya tozartar da shi duk idan kaga ana ƙiƙiƙaƙa to ba bi Allah ba ba a bi Allah ba ba a kiyaye haƙƙin Allah ba ko kuma an bar wasu yaran da ba su san inda aka sa gaba ba kaga baka kiyaye haƙƙin Allah ba kenan akan tarbiyyar su amma in dai ka tarbiyyantar da su tarbiyya nagartacciya to da izinin Allah kuma ubangiji zai jibinci lamarin ka la khawfun alayka fi ma tarkuhu bima yata'allaq bid dunya wala hum yahzanun ay la yahzanuna hunaka fil qabr wa kadhalika yawm al qiyamah ba za su yi bakin ciki ba a gobe kiyama haka cikin kabarin shi ba zai bakin ciki ba horin ciki ne kawai zai rika yi ku ne anan duk wani yayi tagumi wani ya rasa hankalin shi wani yana tawane ne ana ta abubuwa kala kala ina shi kuma yana can yana alhamdulillahi allazi khallasna Allah godiya ta tabbata ga Allah da ya cire mana wannan jarabai Wa- ina ne jaraba duniya jarababben gida ne wallahi wanda ya ce zai huta a duniya bai zo ba na rantsi da Allah bai zo ba baka isa ba in waya maka tsaye ka ce ka huta a duniya kawai gwagwarmaya ce to kaga duka wani addu'o'i ne in ji abu zaid alƙirawa ne yake cewa da za a mawa mamaci ka wannan addu'a wannan sallah wannan addu'o'in za a karanta su a cikin sallar gawa ai ka ji jima wa mala wannan duk magana bayan karatun fatiha da bayan karatun salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan addu'o'in duka sai dai su zo a cikin kabbara ta ta uku da kabbara ta hudu eh Ina- ina ruwanka da ita eh na sani male cewa khairan min darihi wani gidan da yake alheri akan gidan shi saboda yana zuwa cikin kabari shikenan za a bude mishi kabarin shi iya ganin shi sannan kuma albarka aljanna za ta rika durowa ciki ana ta abubuwa mala eh a godo mishi gidan shi a cikin aljanna yace Allahumma rabbi aqimi sa'a Allah ta da kiyama mana yanzu sai ya ce ayi hakuri malai ce wa ahalan da wasu iyalai khairan mafi alheri min ahalihi akan iyalin da ya bari a gidan duniya mafi alheri akan waɗanda ya bari a gidan duniya in jiwa wannan wannan addu'a kuma manzala sallallahu alaihi wasallam yana karanta ta wa abdilhu daran a ahlan khairan min ahlihi iyalin da suka hina shi ɗiyan da suka hina shi matar da ta hita shi haka Allah zai masanya mushi su wa zaujan khairan min zaujihi ai da mata mafi alheri akan matar da ya bada a gidan duniya wannan hau duka sai an yi aiki alheri kuma aiki alheri na ba ko ina ake yin shi ba a nan ake yin shi gidan duniya yaushe ake yin shi yanzu eh yanzu na cikin mu duka kowa aikin na yana na yana jiran shi iya na ya ruka ma ido kuma da abin da kai rubuta za a yi to Allah ramu da ita duniya lahiya Allahumma ya ubangiji in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wannan bawan naka da ya mutu in ya zamanto muhsinan mai kyautatawa ne a cikin ayyuka fazid fi ihsanihi Allah ka ƙara alheri da albarka a cikin abubuwan da yi ka ƙara mushi ihsanin nan wa in kana musi'an ya ubangiji in ya zamanto kuma mai munanawa ne fatajawaz an sayyi'atihi ya ubangiji ka yahe mushi kusakurai shi yanzu a yau idan mutum ya mutu wani an san mutumin halayen shi da wanda kishi sai a hankali amma kuma kawai saboda ƙarya irin na lokaci yanzu da nuna cewa ana tare to kai wa ce dole ya kai magana akan shi in ka zo ka ce Allah ya gafarta mashi wa shikenan baka kare amma sai a rika nuna cewa dole mutane su yarda wani mutumin kirki ne wani ma ya kirkiri cewa ai da kalmar shahada ya kare kuma ƙarya yake kuma ƙarya yake duka miya ake ma yan duniya ake ma shi kuma ya ta yi haƙiƙa wa abudu rabbaka hatta ya atiya kal yaqin yaqini ya same shi kai kuma kana kana surfa ƙarya akan shi ba gaida wasa ba kana dora ma kanka kawai abin da zaka yi shine in mai kyautatawa da Allah ƙara mushi in mai munanawa da Allah yahe mushi shikenan fatajawaz Allah ka daga mushi mana ka yahe mushi an sayiati game da munanan ayyukan da ya kata Allahumma innahu qad nazala bika Allah ya je zuwa gare ka eh an gama kewaye kewayen kaf an gama kewaye kasashen duniya an koma wuri guda an tike an koma an shiga cikin ƙasa wa anta khairu wa anta khairu manzulin bihi Allah kai ne mafi alherin wanda zai bashi wajen sabka managarci faqirun ila rahmatika ya ubangiji wannan mutumin da muke ma sallah talaka ne mai bukata ne zuwa ga rahamarka wa anta ghaniyun an azabihi Allah kai wadatacce ne akan ka azabtar da shi ma ya fa'alullahu bi azabikum in shakartum wa amantum mi Allah zai yi da azabtar da ku amma da sharadi in shakartum sai in kun yi godiya ga Allah wa amantum kuka yi imani salam kenan godiya ga Allah shi dai waɗannan addu'o'in da ake duka in ka lura duka sai in ka cika da kyau in ka cika a baibai to fihi masail eh Allahumma thabbit Allah ka tabbatar da shi inda mas'alati a lokacin da za a tambaye shi mantiƙa yake cewa man mantiƙahu Allah ka tabbatar da amsar da zai bada game da nudukin shi da zai yi furuci da zai yi to shi furucin da yanzu duk aka tambaya a wannan yankin namu dai man rabbuka zai ce Allah man nabiyuka zai ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam madinuka zai ce diniyar islam musulunci na addini akwai wanda bai ibada wani amsa kowa zai ibada ku to amma kowa yake ihodi ba shine Allah ya ce yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah shi ke tabbatar da masu imani akan alqawlu thabit magana ta tabbatuwa a nan gidan duniya za su rika faɗin la ilaha illallah in sun mutu aka tambaye su waye ubangijinsu su za su ce Allah man nabiyuka zai ce muhammad sallallahu alaihi wasallama ce ma dinuka ya ce al'islam man lazi ta ƙulu fi hazar rajuli lazi bu'isa fikum yusni ala rasuli sallallahu alaihi wasallama khaira zai yabo akan annabi muhammad sallallahu alaihi yabo na alheri in suka mishi tambayar na ɗaya ɗaya ya su komo kuma sai a ce man rabbuka ma dinuka man nabiyuka man lazi ta ƙulu fi hazar rajuli lazi bu'isa fikum a cikin gaugawa hallo ita ma wannan wata jarrabawa ce ta daban a ga a yana yi wa ɗaya ne zai waɗi can bari a haɗa mai su a jimi zai ci ana haɗa mashi kuma da iko Allah ya ba da amsa wanda Allah ya tabbatar Allah ya tabbatar da mu shi kuma wanda ya aikata masha ɗan yanci da hurriya masu da'awar cewa su su ne suke da abinda suka ga dama za su yi a tambaye shi marar buka ya rika ha ha la adri man na biyuka ce kai wani labarin bai iso gare shi ba madinuka sai hudu ta kulob ɗinsu ta duniya sai su mushi wani bugu da wani guduma alaiti hal Allah shi ke tabbatar da masu imani akan faɗan tabbatattar magana mantiƙahu Allah ka tabbatar da shi furta wannan kalmomin sannan kuma wala tabtalihi fi kabarihi Allah kar ka jarrabe shi a cikin kabarin shi jarrabawan kabari kabari ya matse mutum haƙarƙarin dama sai sun haɗin na hagun jarrabawan kabari a zuba ma mutum wani kalan azaba kala-kala mallahu a'lamu biha a cikin kabarin shi aikin shi da ya aikata na ba daidai ba saba ma Allah subhanahu wata'ala ma sha'a da ya ta aikatawa sai Allah ya rike da waɗannan ayyukan gaba ɗaya su koma wani ɗan adam sai su koma kawai mutum zai zo wani mutum titirna yana wari irin shi mutumin in ya gan shi sai ya firgita ya ce mushi wane ne kai kuma sai ce ina ana amaluka sayi eh su cacan nan da aka yi ta yi da su zinace zinace da shaye-shayen nan da wane ne da wane ne da su shirka ga Allah su ne Allah ya rike dasar kuma wannan sai su ta ta gumurzu a ciki har Allah ya tada kiyama la tabtalihi fi qabrihi bima la taqata lahu bihi abinda ba iya ba iya jurewa wa alhiqhu bi nabiyhi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama ya Allah ka hada shi da annabin shi shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allahumma la tahrimna ajrahu Allah karka haramta mana ladan wannan sallar da muka yi ladan shi kenan ko sannan kuma wala taftinna ba'dahu Allah karka fitine mu bayan ya mutu malice taqulu zalika bi ithri kulli takbiratin a ƙarƙashin kowace kabbara sai ka faɗi haka yau na ga mutane yau an watsi a ce duk kabbara aka karanta fatiha sai an karanta wannan da aka karanta aka yi kabbara ta biyu aka karanta salati ga manzala sallallahu alaihi wasallam hallo sai an kuma an sake karanta wannan addar sannan kuma ba ce ta kulu sannan kuma ka faɗi ba'dar radi'a bayan kabbara ta hudu bayan wannan sai ka ce allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina Allah ka gafarta wa rayayyunmu da matattunmu bi ma'ana wanda suke raye a cikinmu Allah ka gafarta musu sannan kuma waɗanda suka mutu ma a cikinmu Allah ka gafarta musu wa hadirina Allah ka gafarta wa waɗanda suke halartattu a cikinmu a yanzu wanda suka zo sallan nan wa ga'ibina da ma wanda ba su zo ba Allah ka gafarta musu wa sagirina Allah ka gafarta wa kankananmu wa kabirina da manyanmu wa zakarina da mazanmu wa unsana da matanmu innaka ta'lamu Allah kai ne ka san mutaqallibana wuraren zamanmu mana makomanmu mutaqallibana mutaqallabana makomanmu wa maswana shi ma dai makoman ne kenan Allah kai ka san gurbin kowa waghfir lana Allah ka gafarta mana wali walidina Allah ka gafarta wa uwayenmu wali man sabaqana bil imani ka gafarta waɗanda suka rigaye mu imani maghfiratan azman gafara ta kai tsaye walil musulmi na wal musulmati da musulmai maza da musulmai mata wal mu'mini na wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat da wanda suke raye da waɗanda suke mace duka Allah ka gafarta mana gaba ɗaya Allahumma ya Allah man ahyaitahu minna duk wanda ka rayar da shi a cikinmu fa'ahayihi al'iman Allah ka raya shi akan imani wa man tawaffaitahu Allah duk wanda kuma ka amshi rayuwar shi to fatawaffahu alal islam Allah ka amshi rayuwar shi akan musulunci wa as'idna Allah ka datar da mu bi liqa'ika ta hanyar haduwa da kai wa tayyibna wa tayyibna lil maut Allah ka ka ka ka datar da mu da mutuwa ta gari sannan kuma wa tayyibhu lana Allah mu ma ka, ka datar da mutuwar da mu mu ma ka datar da mu da mutuwar waj'al fihi rahatana Allah ka sanya wannan mutuwar da zamu ita ce hutu eh ake cewa mutuwa ya huta ha wa sani dai ya huta ya tahi dai kure kuma shawatan alheri wa wa masarratana Allah ka sanya farin cikin mu a cikin mutuwa summa tusallimu ba ka sai kai sallama wa in kanati salatu ala imra'atin malace in kuma sallan mace ce za ba namiji ba ulta sai ka ce kenan lamirin wancan ya karka mira su lamiri na damiri na mata amma in ka zo wajen Allahumma Allahumma innahu abduka ko sai ka ce Allahumma innaha amatuka ya ubangiji wannan baiwarka ce kenan ba abduka ba malace summa tatamada sai ka ci gaba bi zikriha da ambata sauran addu'ar ala ta'anisi akan damiri na mata ghaira annaka la taqulu sai dai ba za ka faɗa ba idan ka zo wa abdilha zaujan khairan min zaujiha ba za ka faɗa ka ba in kana ba sallah mace ba za ka ce ba Allah ya masanya mata wani mijin da mijinta a sai dai shi in ya mutu a ce Allah ya masanya shi da wata mata wadda ta himata shi saboda Allah ya tare da hurul ilmi a cikin gidan aljanna ko to ku za mu karasa bayanin na malam zawjan khairan min zawjiha ya ce li'annaha saboda ita wannan matan da ta mutu qad takunu zawjan fil jannati li zawjiha fid dunya yana yiwa ta zamanto ita ce matar mijin nan nata na duniya kuma a aljanna ita ce matar shi kun gane kata ce a kai wannan ai wannan san shi tunda dai Allah ya raba mu shikenan a a ji hankalinki halin shi zai komo hali ne mana ganci ba mai matsala bane ba eh ba mai matsala bane duk wata matsala ai daga anan gidan duniya ne ko ba ka ba yana duk cakwalkwalo ne da hayaniya na rayuwa duka cikin jarraba ne amma daga an fasa an bar duniya shikenan kare eh kowa da ka gani za ka gan shi malam munas za ka gan shi wallahi komi za ka gani a daidaice ko kuma kina ga a wannan kai wannan dirin shi bai mun ba ce ai gonda a sake miki wani a yanda kike so haka Allah zai mai da shi sannan kuma ba wani abin da na keta ko rishin sanin ya kamata ko duk wani abin da ka sani dai na bai kamata ba da kake gani a duniya a cikin rayuwa to a can babu shi eh kawai sak sak ne komi lahiya launi jin daɗi ne kai ba wannan ba ma shi ma bakin cikin ma gaba ɗaya hudda maka shi za a yi ba sai akwai ba abin har za a yi wani abin da za ka ji bakin ciki wa naza'ana ma fi sudurihim min ghil kawai ketan za a hudda daga cikin zuciya baka jin komi kawai kullum dariya ne za ka riƙa adam Allah kai wa aljanna aljanna mai dubin masoya Allah taimake mu da aikin da zai kai wa aljanna zaujan khairan min zawjiha ba za a faɗi haka ba malace li annaha qad takunu zawjan lahu zawjan fil jannati li zawjiha fid dunya malace wa nisa'ul jannati su kuma matan gidan aljanna kenan ita wannan mata tashi il ina ce il aljanna ce ko su kuma a siffar yanayin matan aljanna Allah ya wasafta su da cewa maqsuratun takaitattun mata da suke takaita ala azwajihin akan mazajen su kawai ya daga cikin abin da ya sa matan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah haramta musu aure bayan shi wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada eh ba za ku aure kowace a cikin su saboda matan manzo Allah ne har gidan aljanna ya wannan su masu garanti ne maqsuratun ala azwajihinna yake cewa la yabghina bihim badalan ba za su nemi kambacin wannan mazajen nasu eh ba za ne ba za su nemi kambaci ba kawai shi shine in kuma misali ya mutu ta je ta sake wani aure kuma ta mutu da auren wannan mutum ko mutu da auren ta to kenan a gobe kiyama in za su shiga aljanna ita mijin na biyun ne ba ta harkon ba na harkon ba mali cewa in adrakta adrakta ko janazatan to wanzu wannan bayanin ya kare shi dai a sallar gawa kabbara hudu ake yi kabbara ta harko karatun fatiha kabbara ta biyu salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kabbara ta uku addu'a ga wanda ya mutu kabbara ta hudu addu'a ga wanda ya mutu da sauran waɗanda suka mutu kuma gaba daya ko da mutum bai karanta abin da malam ibnu abi zaid al-qirawa ne karanta ba ana hukunci na gaba malai cewa in adrakta janazatan idan ka samu wata gawa walam ta'lam baka sani ba an zo kawai kana wuce sai ga mutane sun jiri da sau kai da alaulaka sai ka ce bari ka safka ka samu wannan kira din da ake samu na ladan sallan gawa da ka safko sai ka dasa kai kuma a wannan lokacin baka sani ba azakarun azakarun hiya am untha wannan gawan mace ce ko namiji ne ko baka samu daman kallon liman ba da tana kasan inda ya tsaya aka gane cewa ne ne ba in mace ana ki tsayawa tsakiyanta daidai tsotsonta in kuma namiji na tsaya daidai daidai kanshi to kawai ka zo sai ka an jeru ana sallah ko baka samu daman ganin liman ba to ya kamata kai kuma wace irin addu'a ya kamata kai maliki cewa walam ta'lam azakarun hiya am unsa qulta zaka ce allahumma ya allah innaha nasamatuka ya ubangiji ita wannan gawar halittarka ce ya kumshiwa namiji ya kumshi mace innaha nasamatuka yace summa malace sannan ta tamada ka ci gaba da bi zikiri ha ala ta'anisi da ambata wannan gawan akan ta'anisi bi zikiri ha ala ta'anisi li'annal janaza hiya mu'annasa ga waccar gawan ba ce wannan gawan kun gane gawa annasa ta ake yi mana mace ce ko a larabci ko mace ce kenan in zaka in zaka yi addu'anka summa ta tamada sai ka ci gaba bi zikiri ha da ambatan kenan addu'ar da za ka yi alat ta'anisi akan lamiri na mace lamiri na na mace amma ba kake nihi anan mace kake nihi a kawai gawa kake nihi kai kun gane kai kawai gawa kake nihi malace li annan nasa mata saboda ita halitta tashmalu ta kumshi azzakara wal unsa namiji da mace malace wa in kanati salatu ala tiflin in kuma sallah ce za a ma yaro dan kararrami wanda bai balaga ba ulta za ka ce ma taƙaddama abin da ya gabata minan niyyati na abin da ya shahi niyya wa takbir da kabarbari guda hudu wa du'a'i da addu'a mali ce ghaira annahu yustahabbu an taqula ba'da sana'i 'ala Allah sai dai ana so mutum ya Allah bayan kai yabo ga Allah subhanahu wata'ala a sallar yaro dan kararrami sai ka ce bayan kayi yabo ga Allah wasalati ala nabi sallallahu alaihi wasallama da adda ga manzalla sallallahu alaihi wasallam kenan kabbara ta biyu a ta uku sai ka ce Allahumma ya Allah innahu abduka wannan yaron danka shi sumul bawanka ne wabnu abdika dan bawanka ne anta khalaqtahu Allah kai ka halicce shi wa razaqtahu kai ka arzuta shi wa anta amattahu kai ka kashe shi wa anta tuhyihi kai zaka rayar da shi Allahumma ja'alhu Allah ka sanya wannan da ya zamanto li walidayhi ga mahaifan shi salafan salafan magabaci ne na kirki kenan ya riga su ya tahi kenan wani kaman a ce wani aiki alheri ne suka aika lahira kayan su mi kan su zo suma wa zukhran idan ka ce zukhur shine taskantaccen lada kenan a ce taskantaccen lada ne a gare su sannan kuma wa faraɗan haka kuma faraɗan huwa ma ya taƙaddamu min alƙaumi bi isharatihim au bi aiwa bi isharatihim li yuhayyi alahum ma fihi min salahihim idan aka ce farad shine kaman ka aika wani ka ce je ka gyara mun wuri kaza ka hin zo kenan dai alayati hali zaman to su kawai aikin lada ne wanda yake ya gabace su kayan su zo sannan kuma wa ajiran Allah ka sanya zaman lada a gare su wa yake surutu Allah ka sanya zaman lada ne a gare su wa thaqil bihi mawazinahum Allah ka yaunana ma'aunayyansu a dalilin rasa wannan yaran nasu da suka yi wa a'zim bihi ujurahuma Allah ka ƙara girmama ka ƙara faɗaɗa ujurahuma ladan wannan uwar da wannan uban na wannan yaron da ya mutu sannan kuma wala ta harim na Allah karka haramta mana wa iyahuma da su uwayen ajarahu ladan wannan yaron saboda ibtila'in da jarraba in aka yi hakuri za a samu me lada yawwa aka yi hakuri za a samu lada in ko ba a yi hakuri ba aka yi ta koke-koke wani har ya kusa ya kusa hauka cewa ko wata ta kusa hauka cewa da kyar ana bata hakuri ana wane ne ana zuwa wajen yan tsubbu ana dawowa a sayowa a ce ai an hada da kaza ai dole sai an yi wallahi shaidancin da ake aikata a cikin al'ummar nan ba kaɗan ba ne yanzu mace mijinta in ya mutu ko wani ɗanta ya mutu sai a ce ai akwai kafi da ake yi wai an je wajen wani ɗan tsubu an amsu mata wasu abubuwan da kar ta ga fatalwan shi kar ta riƙa firgita kar ta riƙa wane ne a amso wasu hayaniya a bashi abin da za a bashi na canji a kawo a bata yake cewa kakka haram kakka fitine mu wala taftinna wa iyyahuma ba'dahu Allah karka fitine mu da mu da su bayan shi Allahumma alhiqhu bi salihi salafil mu'minin Allah ka sadar da shi ga managartan magabata na masu imani wa fi kafalati Ibrahim Allah ka sanya shi cikin kafala kulawa ta Annabi Ibrahim kasan ɗiyan musulmi da suka rasu wanda ba su yi ba su balaga ba annabi ibrahim shi zai tara su a waje guda shi ne abul bashar eh shi zai kula da su suna karkashin kulawan shi wa abdiluhu Allah ka masanya mishi daran wani gida khairan mafi alheri min darihi sama da gidan da ya bari wannan ayi tilma Allah masanya mishi insha Allah tunda bai aikata wani abin da ba shi ba daidai ba ai daga ran da ka balaga to ka shiga uku wallahi in kana da hankali tun daga lokacin ka fara kiyamun leli da addu'o'in Allah ya raba ka da duniya da lahiya saboda aikin duniya da lahiya ya same ka wa ahalan da wasu iyali ko kuma a ce uwaye khairan min ahalihi mafi alheri akan waɗanda ya bari wa afihi Allah ka bashi lahiya Allah ka kare shi daga min fitnatil qabri daga fitnar kabari wa min azabi jahannam Allah ka kare shi daga azabar jahannama taqulu zalika ithra kulli takbiratin kabarbarin nan hudu kaf karshen kowace kabbara ya kawo da haka inji malam wa taqulu ba'da rabi'a in zaka faɗa bayan kuma kai kabbara ta hudu ka ƙara akan abin da ka faɗi Allahumma ghafir li aslafina Allah ka gafarta wa waɗanda suka gabace mu to wannan shine diyauci shine alherin rayuwa ba irin yan shi'a suke zagewar suka gabace su su ba kowa ba ko ba wanda ya san imanin su amma kuma za su rika zagin waɗanda alƙur'ani ya tabbatar da imanin su ko kuma da sai sun tabbatar da imanin su Mustafa Mustafa منبع الصفا سيد
malik ya cewa ya ne muka ce a kenan a rabi'a sai ce allahun maghfir li aslafina wa afradina da waɗanda suka gabace mu aslafina afradina duka nafsu shai idan ka ce alfarad shine waɗanda suka gabace mu wanda kuma da izinin Allah za mu samu ladansu wali man sabaqana bil imani kuma da duk mutumin da ya gabace mu da imani Allah ka gafarta mushi wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wannan shine imani awa ka zo kai ta zagin mutane ba Allahumma man ahyaytahu minna Allah wanda ka rayar da shi a cikin mu fa ahyihi alal iman Allah ka rayar da shi akan imani wa man tawaffaytahu minna wanda kuma ka kashe shi ya Allah fa tawaffahu alal islam Allah ka amshi rayuwar shi a musulunci واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات مالتي ثم تسلم هيك سلمه wallahu a'lam Allah shine mafi sani babu siyami babi da zai magana akan azumi eh muna muna muna roƙonka Allah da igiyar makwabtakarka bi ma'ana wannan bawan ya kai zuwa gare ka saboda ya mutu eh duk wanda ya mutu kuma ya koma ga Allah ko baka نعم نعم و